حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحبتي في الله إن تحمل الأمانة ليس بهين لين كما يعتقده الكثيرون ولخطورته أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها فعن حسن البصري رحمه الله تعالى أنه تلا هذه الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال أرضها على السبع الطباق فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها قالت وما فيها قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت أوقبت قالت لا ثم أرضها على الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها قالت وما فيها قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت أوقبت قالت لا ثم أردها على الجبال الشوامخ الصئاب الصلاب فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها قالت وما فيها قيل لها إن أحسنت جزيت وإن أسأت أوقبت قالت لا فقال لآدم إني قد أردت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يتقنها فهل أنت آخذ بما فيها قال يا رب وما فيها قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت أوقبت فأخذها آدم فذلك قوله وحمله الإنسان وحملها الإنسان أي ظلم نفسه بحمله إياها جاهلا حق الله فيها انظر تفسير ابن كثير إخوة الإيمان لقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جاء في سبب نزول الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة ليأخذ منه المفتاح فاختبأ عثمان فوق الكعبة فتبعه علي رضي الله عنه وأخذ منه المفتاح عنوة وفتح الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومن معه ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين وخرج عليه الصلاة والسلام ومفتاح الكعبة في يده ومفتاح الكعبة في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه ففعل ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لعثمان هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء فقال له عثمان بن طلحة يا علي أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق فقال علي رضي الله عنه لقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأ عليه هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر الآية وتكريما لشان عثمان وأداء للأمانة خصه الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته من بعده بسدانة البيت والمفتاح فقال صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم والحديث في مجمع الزوائد ولما مات عثمان بن طلحة سلمه لابنه شيبة وما زال المفتاح حتى يومنا هذا في بني شيباء وفي الختام من علامات قيام الساعة قلة الأمانة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأينا اليوم ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فالناس اليوم يجهدون أنفسهم في البحث عن صاحب أمانة ليأتمنوه في أموالهم فأنى لهم ذلك ولقد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقد قال ستبلغ ندرة الأمناء حين البحث عنهم أن يقال إلى أن يقال إن في بني فلان رجلا أمينا يقولون هذا على وجه على الوجه على وجه الاستغراب على وجه الاستغراب والتعجب فنسأل الله السلامة والعافية اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم زينا بمكار بمكارم الأخلاق وزينا بزينة الإيمان اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا وسلموا على على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi wato mu sani cewa ɗauka amana a baka amana kuma ka yarda ka karɓa ba fa ƙaramin aiki ba ne ba a duniyan mu ta yanzu an kai ga matakin wato mutum idan har aka ɗauki amana ta jama'a ko amana ta ƙasa ko amana ta jiha ko amana ta wani biro ko ta wani aiki ko ta wata ma'aikata aka bashi to taruwa ake yi ana layi ana zuwa ana mashi barka ana ganin cewa ya yi arziki saboda ya samu wajen cin haƙƙin jama'a ya samu wajen cin kayan mutane jama'a ubangiji subhanahu wa ta'ala wato saboda girman amana irin wadda allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauka ya ɗora mana mu 'yan adam to mu sani cewa wannan amanar fa sai da aka tallata masammai suka kasa ɗauka aka tallata makasai suka kasa ɗauka aka tallata ma duwatsu da ke da ƙarfi da tauri su ma suka kasa ɗauka da aka zo kan ɗan adam sai ya ce a bashi abinda za ka gane wato dama shi ɗan adam akwai tara'ara da daka dama a shetin daɗewa haka wato al'imam alhassan albasari yake cewa lokacin da ya karanta wannan ayar inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان innahu kana zaluman jahula lokacin da ya karanta wannan ayar sai yake cewa wato ubangiji subhanahu wataala da ya taho da amana ta wannan addinin da ya taho da amana da ke dauke da wato karantarwar shari'ar musulunci abubuwan da aka ce mai kiyaye na amanoni sai aka tallata masammai guda bakwai aka ce kuna iya ɗaukar amanan nan da kuma abin da ke cikinta suka ce menene ke cikinta aka ce a abin da ke cikinta shine in kun kyautata akwai lada akwai girman lada kun samu rahama Allah kun samu wato jin daɗi amma wa in ba ku kyautata ba akwai uquba sai suka ce a'a a bari kawai ba su bukata shikenan inji Imam al-Hasan al-Basri yake cewa kuma sai aka ce makasai guda bakwai aka ce musu suma ga amana ta Allah tabaraka wa ta'ala tun daga wato amana shari'a da amana da aka karantar da mu cewa mu kiyaye amanoni aka ce musu ga amana in kun wato ku rike wannan amanar da abin da ke cikinta suka ce mi ke cikinta aka ce musu abin da ke cikinta shine in kun kyautata akwai lada amma in kun munana kuma akwai azaba suka ce ba su bukata su ma a bari su zamna wasu lafiya don haka sai aka ce ma duwatsu shin ku duwatsu kuna iya ɗaukar wato amana da abin da ke cikinta suka ce menene ke cikinta aka ce abin da ke cikinta abin da take ɗauke da shi shine in an kyautata an yi daidai yadda aka ce akwai lada amma in ba a yi daidai ba akwai azaba akwai uku ba su ma duwatsu sai suka ce a bari ba su so ba su bukata su dai a kyale su haka nan ba tare da wato an dora wani sau na nauyi a kansu ba imam al-hassan al-basri yake ce wato sai aka zo wajen kakanmu annabi adam alaihi salam sai aka ce mishi an tallata masammai amana ba su ɗauka ba aka tallata ma ƙasai aka tallata ma duwatsu duk ba su ɗauka ba yaya kai ka ɗauka da abin da ke cikinta ya ce mi ke cikinta aka ce a'a abin da ke cikinta shine in kun kyautata akwai lada in kuma wato kun munana akwai zunubi don haka sai annabi adam alaihi salam ya ce a bashi sai aka bashi wannan amana shine imam al-hasan al-basri yake cewa daga nan ne fadar Allah subhanahu wata'ala wa hamala hal insan shi dan adam sai ya ɗauka don haka ya ku bayan Allah wato dan adam da ya ɗauki ita wannan amana da kuma abin da wato take kunshe da shi kenan wannan ke nuna cewa mu dinnan wato a matsayin mu na dan adam kenan akwai amana Allah akan mu akwai amanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu akwai kuma amanonin da ke akwai wato na jama'a tsakanin mu mu'amalolin da muke yi wato akan mu dole ne mu kiyaye wannan idan ya kasance wato sammai da irin wato kila da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu sun himu wato karhi sun himu nagarta dan samman nan duk wanda yazo duniya tunda aka yi annabawa tun kafin ma wato a halicci dan adam tun duniyan ma aljanu ne cikin ta kafin a yi dan adam sun zo sun tarda ta dan adam ma yazo ya ci gaba da tarda ta kuma kowa sai dai yazo yayi zamanin shetai tana nan bata taba keciya ba bata taba tsufa ba bata taba lalacewa kai ka san ta fi ka karfi ta fi ka ta fi ka nagarta amma ta ji cewa amana nan ba ta yi daukar ta aka zo ga kasai kasai su ma sun fi mu nagarta sun fi mu ƙarfi an dade da yinsu kuma har yanzu suna nan saboda nagartarsu kai kuma ɗan adam in ka zo shekarun da kake yi shekaru ne wanda suke takaitattu ka wuce ka barta tana nan amma duk da wannan ƙarfin nasu suka ce ba su ya ɗauka to ga kuma duwatsu iyaka kenan ga duwatsu da irin ƙarfinsu da komi aka ce musu ma ga wannan amana suka ce a gaskiya su ba za su iya ba amma ga ɗan adam ya wato ya tashi ya ɗauko ta don haka ya ku bayan Allah sai mu san yadda za mu yi wato mu sauke amanar Allah wato ya ku yan uwa hakika ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da mu mayar da amana zuwa ga ma'abuta wannan amanuna Allah tabaraka wataala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha to jama'a wannan ayar tana da sababin nuzuli ya an ce sababin nuzuli a wajen malaman tafsiri akwai dalilin da yasa aka saukar da ita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fatahu makka ya je buɗe makka da yaƙi ya ci makka da yaƙi kafiran nan da suka haddabe shi a cikinta yanzu allah ya bashi nasara ya zo garin madina wato ya yi ƙarfi ya je ya yaƙe su ya kwace garin makka garin makka ya zama to gari ne na musulunci yanzu shi ke da garin bayan an yi haka wato an samu nutsuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je wajen ka'aba sai ya kewaya ta ya yi dawafi sai da ya dawafi guda bakwai bayan ya gama wannan dawafin sannan sai ya ce ina usman dan talha shi ka usman dan talha wato makullin ka'aba da masu suka gadi rike shi a wajensa yake manzo Allah ya ce ina yake usman dan talha sai ya boye sai ma ya tafi saman ka'aba can sama saman ka'aba ya haye ya boye can wurin dan ka a ganshi Ali dan Abi Talib ya ji labari sai ya bi shi can sama shi ma. Ya bi shi ya amso kilan da ƙarfi. Oni watan suka ce wato da ƙarfi ya amso kilan daga wajen shi. Ya kawo wannan makullin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mushi ya bude kowa ya bude kowa manzon Allah ya shiga cikin Ka'aba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba ya shiga cikin ta tare da wasu mutane. Akwai Usama dan Zaid, akwai Bilal wanda kaga wannan dubbayi ne. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ne wato kawai da bayi guda biyu da kuma shi wanda dama yake yake aje makullin kowane lokaci da Usman dan Talha nan da aka amso makullin gare shi ya ga dai kenan ba kanta sai ya sabko da ya sabko kenan da za a shiga sai aka shiga tare da shi shi ma aka yi alfarmai a shiga tare da shi dan haka manzon Allah ya shiga kenan tare da waɗannan mutanen guda uku shi na hudu manzon Allah ya sallar raka'a biyu a cikin Ka'aba din nan bayan ya sallar raka'a biyu sai ya fito da ya fito makullin kaba din yana ga hannun shi yana nan ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sabkar mai da wagga aya inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku da ku mai da amanoni zuwa ga ma'abutanta duka amshi kayan mutane kamar da musu kayan su wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sabkar ma wannan ayar duk da wato kasancewa shi mai amana amma duk da haka nan a wannan lokacin aka saukar mai da wannan ayar ana nufin kenan ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai da wannan kilan ga wa'anda dama suke rike shi kaka rike shi a wajenka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ali Ali dawo zo amshi kilan nan ka je ka nemi Usman dan Talha ka maida mai wannan kilan kuma ka bashi hakuri dan haka Ali dan Abi Talib ya karba wannan mukulli ya je ya ce ma Usman dan Talha ga wannan kilan naka ga wannan makullin ku rike shi wajen kutun da dama kuke rike shi dan yau rana ce ta cika alƙawali rana ce ta ta yin ayyukan alheri sai Usman dan Talha ya ce a ya kai Ali dan Abi Talib ya ce wato yanzu kuma za ka zawa kuma da magana mai daɗi kuma da tausayawa bayan kuma ka riga ka cilasta kuma ka cutar sai da ka cutar da ni kuma ka kayi kaza kayi kaza don mun san cewa to da zai je amsan makullin da ƙarfi ya amso shi sai ali dan abi talib ce mai haba duk wannan al'amura duka sun wuce tunda kai dama ce akai manzo Allah ce in zo in nemi uzuri wajen ka in baka uzuri in baka hakuri wannan al'amura duka sun wuce Allahu alqur'ani ma ya sabkar aya aka sabkar akan gaha kenan wannan magana yanzu ka kawai duka a barta yanzu shikenan ka rike wannan makulli a wajen ka ya koyan wa musulmi kun ga wannan abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ba nan ya tsaya wato saboda girmamawa ga Usman dan Talha da kuma cika amanoni da mayar da amanoni zuwa ga ma'abutanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sai yake cewa khuzuha ya bani talha ya ku diyan talha ku rike wannan mukullin a wajen ku khalidatan talida wato ku rike shi har abada har kwanakin da har lokaci mai zawwa wanda za ya zawwa ya ta zawwa ya ta zawwa yana wucewa kullum makullin nan ya zamna a wajen ku ba wanda zai amshi wannan makullin a wajen ku sai azzalimi macici don haka har yau har yau makullin ka'aba kenan a wajen a wajen wato diyan uh, Usman dan Talha yake dan da Usman dan Talha ya zo mutuwa sai ya kira dan shi mai suna Shaiba sai ya bashi to har yau wannan alkawalin yana nan kenan makullin ka'aba yana nan wajen wato diyan shaiba jikokin jikokin jikokin jikokin har yau in wannan ya mutu an ga ke rike shi kai ko ka san wato ai rike makullin ka'aba a ce kullum makullin ka'aba wato ku ga rike shi kuma har yau a wajen ku yake annan ma ai arziki dan haka wannan amanar haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi musu alkawalin ta kuma ta zauna a wajen sa har yau makullin yana nan wajen su ya koyan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan ka ga amana ta lalace a tsakanin mutane to ka jira tashin alkiyama yana nan shi aka dosa shi ke kusa wani balarabe ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wai yaushe ne za a yi tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi idza duyi'atil amanatu fantazir sa'a in ka ga mutane suna ta cin amanar junansu amana ta yi karanci a tsakaninsu babu amana a tattare da su to ka jira lokacin tashin alkiyama shi kuka sa gaba kawai haka annab muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gai ya ku jama'a idan muka lura da rayuwar mu ta yau wadda muke yi za mu ga cewa mutane suna neman ma ina za su samun wato wanda yake mai amana ko dan wato saboda su yi mu'amala da shi kuma mu'amala wadda take ta karuwa ta dukiya amma ina ina za su samun wannan abu ne wanda yake wato mai wahala domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dama cewa ya ƙarshen zamani zai zo idan kana neman wato mai amana ko wata mu'amala ko wasu kaya kake so ka bada a saida maka a baka kudinka ko hili a saida a baka kudinka ko kuma wata amana ta kudi kake so ka bada a aje maka ta yadda duka tashi neman ta ka same ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai an kai ga zamanin da in kana neman irin wannan sai a ce maka to ya kai bawan Allah in dai wa irin wannan kake nema ka tahi gari kaza ka je unguwa kaza ka je cikin unguwa kaza ka nemi bawan Allah wani shi kadai ne zaka samu shi kadai ke yi wannan aiki ma'ana kenan wato sai an makwatamce da wasu garuruwa sai an makwatamce da wasu unguwa sai ka tahi wasu wurare sannan ka samu mai amana don duk mutane ba su da ita kuma su wa'anda ba su da ita din macutan azzaliman su sun san wannan mai amana su za su ce maka to in dai haka nan ne to sai ka je wajen wani kuma sai ka je wuri kaza jama'a rayuwar da muke tahowa da ita yanzu mun kamo hanya ko ba mu kamo ba mun kamo hanya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya kuma wannan ke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah din ne domin shi a duniyar shi lokacin da ya rayu babu wannan lalacewa ta amana amma ya ba mu labari ga abin da za a zawa a riska kuma a ƙarshen duniya ga abin da za a zawa a tarda kuma muka ga abin yana bayyana kamar yadda ya gani shi bai ga abin ba mu ya gaya ma kuma gashi muna gani kenan wannan shi za ya ƙara mana imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gane cewa lalle tabbas wato shi annabi ne ya ku jama'a yanzu wato saboda rishin amana da ke akwai tsakanin mutane to yanzu kai da ke da amana ko kai kana da jari ba mu gane cewa kenan yanzu mai amana a ƙarshen duniya wato shi ke da jari saboda za a tashi mu'amala ta kuɗi dole da shi kaɗai za a yanta saboda mutane da sun lalace shi kaɗai ke da ita kenan yana da jari za a yi kwatamce zuwa gare ka a ce to a je wuri kaza wuri kaza nan za a samu mai amana to kai da kai ake harakoki to dan mi ba za ka ba arziki ba kai arziki kenan alheri ya samu shi yasa kamar yadda muka gani wato wancan sati muka ce ashe kenan ita amana ita ce mabudin arziki cin amana kuma mabudin tsiya da talaucewa wannan haka yake shine abin da ke gudana a cikin rayuwar akwai wani bawan Allah yanzu a nan cikin attajiran garin nan wanda wato aka yi a zamanin da wato a shi yana nan yanzu har yanzu amma a lokacin shi yana ɗauko kaya wajen wa'anda suke wato masu kudade irin nada yana ba mu labari ya ce irin su wato wanda ake ce ma'alajin mani gurgu irin su isubu gizo ko kamar dai hakan ga wato yake gaya mana na daimanci yana ba mu labari saboda su suna yin sana'a irin tashi yake cewa to a lokacin nan idan ya je ɗauko kaya wajensu sai a bashi kamar sati guda a ce ya mai da kuɗi kenan ya kai kuɗin kamar nan da sati guda to shi kuma ba a yin sati ɗin kamar in aka samu kwana uku ma inda ya haɗa wa'annan kuɗin kwana uku kwana hudu kawai shi kenan sai ya je ya mai da wa'annan kuɗin don haka wa'annan mutanen sai suka riƙe shi da kyau suka rike shi a matsayin wato mutum wanda yake wato na kwarai ka har za su rasuwa sai da suka bar wasiya ga diyansu cewa su rike wannan mutunan mutunan kwarai da Allah arziki bai samu yana arziki ya samu mabudan arziki ya samu amma in ka zama to mai cin amana ne kaiwa za a yi da kai kinan babu wanda za a yi da kai dole mutane kenan kowa ya guje ka kowa ya yi nisa da kai har yanzu shi mutumin yake gaya mun yake cewa akwai wani inyamuri da suke mu'amala da shi yana sawo kayan wuta da a wajen shi wato Najeriya Kano yake cewa wannan in yamuran abin da yake cewa wata rana yake ce mai wallahi wane musulunci inda dai irin naka ne musulunci wallahi ni yana bani sha'awa ni musulunci irin naka sai in shige shi amma dai musulunci irin na sauran musulmi yace bani shiga ma, ma dan Allah ku diba ku gani to duk me ya kawo wannan amana rikon amana shi yake kawo wannan kai da kanka a matsayinka na jakada na addinin musulunci a duk inda kake saboda kana dauke da wannan addinin wato ashe akwai gudunmuwar da za ka bayarwa ka ba da karantarwa ta kwarai karantarwar manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya karantar da ku ka jawo ma musuluncin ƙari ka jawo ma musuluncin kima ka zawo ka jawo ma musuluncin daraja akwai kuma irin abin da za ka yi kuma ka lalata daraja addinin musuluncin ka wulakanta musuluncin ka wulakanta musulmi wanda galibin musulmin mu kenan yau aikin aikin su kenan ba wai su jawo ma shi addinin musuluncin wato daraja da ɗaukaka ba da kima a'a sai dai su jawo wato kima shi ta lalace su jawo mai wato wulakanci a zagi musulunci a zagi musulmai saboda me wato saboda halayenmu saboda halayenmu don haka ya ku yan uwa musulmi idan muka kalle wato wannan abin da muka karanta zamu ga cewa addinin musulunci wato a kowane lokaci dai kenan yana karantarwa wato zuwa ga kiyaye amanoni kuma shi kiyaye amanonin kai da kanka karuwar ka ci banda lada da zaka samu akwai ci gaba na rayuwarka ta duniya amma cin amana kuma banda zunubi da zaka samu kuma har yanzu kuma akwai ci baya a cikin rayuwarka dan koma menene kake yi a ƙarshe korarka za a yi kenan shikenan kuma ka zama kamar ka zaman to abin tausayi ai ana yi da kai inji Bahaushe yace yahi me yahi ba ai da kai ko ya ake yi da kai kana dan samun abin da kake so to ka samu zuciyarka hakuri banda sauri sauri bai da wani amfani in lokacin abu bai yi ba ko ka ce za ka yi shi wallahi wahala kadai za ka sha ba zai yiwu ba wahala za ka sha ba zai yiwu ba tunda Allah bai kawo lokacin ba ka jira lokacin kai hakuri in lokacin ya yi za ka ga ba tare da wahala ba cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sai kai kayanka da haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara gyara halayenmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara zaunar da mu lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya Allah ka ƙara ba mu wato zaman lafiya da kuma abin da lafiyar za ta ci ya Allah ka ƙara zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya da sauran ƙasashen musulmi wuraren da muke ji ana tattashe tashen hankula da wato halbe-halbe da kame-kame da karɓar kudin bansa ya Allah ka kawo sauki baki da ya Allah ka kawo mana rangwame baki da ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka ya ubangijinmu da imaninmu da kai ya Allah Allah kan bukatocinmu na alkhairi kowa daga cikin mu bayanka ne kuma yana da bukatoci zuwa gare ka Allah muna da bukatoci zuwa gare ka Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatocin mu ya Allah ka iya mana da wannan rayuwa ya Allah ka taimake mu a cikin rayuwar mu baki daya ya Allah ka yi mana sutura da rufin asiri Allah ka raba mu da fatara da talauci da kakanuka yi da rishin aikin yi ya Allah da rishin jari Allah ka yi mana maganin su duka baki daya marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah masu lafiya Allah ka tsare musu wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah na musulmi dukkanin su baki daya ya Allah ka kai rahama ya Allah ka yi gafara Allah ka ji gansu baki daya ya Allah idan ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani ya Allah ka sa aljanna ce makoman sai a daidaita sau